أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wani shirin mizanu to alhamdulillah za mu fara wannan littafin wanda muka faɗa na ilimi biyu wato na aro ilimin aro da kuma ilimin kawafi wanda ilimai ne muhimmai domin da fahimtar su ne za a tabbatar cewa ƙur'ani ma ba waƙa ba ce ba waƙe ba ne in mutum bai san aruri ba bai san ƙawafi ba ba zai iya bambancewa ba ta fuskar larabci tsakanin abin da yake waƙe da kuma abin da yake ba waƙe ba kuma ƙur'ani an faɗa a gurare da yawa a cikinsa cewa ai ba waƙe ba ne to ta ya za a yi ka tabbatar da cewa ba waƙe ba ne ta fuskar ilimin aruri domin a tsarin larabawa abinda da yake ya fita daga yadda suka tafi a kai kai tsaye dama a wajen su ba wake ba ne abinda yake ya dace da wannan ko sai ce wannan shine wake shine waka to ta sanin wannan ilimin ake gane wannan wannan ilimi wato ilimi ne muhimmi shi yasa da yawa magabata wanda suka wuce suka tsaya a kan ƙoƙarin fahimtarsa saboda wannan ɗaukaka tasa kuma ɗaya ne daga cikin ilman adabai wato wajen guda takwas wanda su suka fi muhimmanci wanda alhamdulahi mun yi tsaya a ciki farko-farko tasirifi shi muka fara ma tofatul adfar mun yi guda uku a ilimin balaga shine ma'ani da bayan da badi'i an samu hudu kenan ga na'au wanda shine na biyar ga lugga ita ce ta shida arur na bakwai kawati na takwas wannan su ne manyan ilimin ulumul adab guda guda takwas to alhamdulillah yanzu mun yi guda hudu ga biyu kuma mutsa ko uku ma ma iya cewa muna yin su ko ga guda biyu muna yi wato ga ilimin nahau kawaidul iraq ga kuma wannan wanda za mu fara a yau insha Allah ilmin aro wanda a littafin nasa da farko sai da ya fara kawo ilmin aro sannan kuma ya kawo ilmin kafiya inda daman haɗa su ake yi amma kowanne a tafiyarsa da bambanci kaɗan akwai bambanci tsakaninsu ana haɗa su wannan littafi da tattalin littafi ne wanda an daɗe ana amfani da shi a ƙasashen musulmi da yawa domin wanda ya yi shi yau wafatinsa kusan shekara ɗari takwas kenan da wafatinsa yau wafati ne jira na da ɗari shida da ishirin da shida yau wafatin jira na da ɗari shida da ishirin da shida shi ya sa yau shekara ɗari takwas ba guda biyu da wafatinsa littafin la'alla ya ma fi shekara ɗari takwas ɗin kenan tunda ba shekarar da zai mutu ya yi shi ba to wani shirin zanen duk wani wake duk wata waka wadda za ta zo ta tsarin larabci lalle tana da wani ma'auni dole sai ta bisa wannan ma'aunin ne za a kiranta wake tusamma a ruruhu ana kiran wannan ma'aunin tusamma ana kiran wannan ma'aunin a rurahu a rurin shi wakar a shi wannan waken sai a ce to wannan waken ya zo da a ruri kaza ne za a ce ya zo a baru kaza wanda wannan barun ta yana da'ira kaza wanda yanda nan gaba za mu ji da'iran gaba ɗaya guda biyar ne ba su da na shida guda biyar ne kawai buhuran kuwa wanda za mu ji a wannan littafin guda goma sha biyar ne ko da yake akwai guda ɗaya wanda shi ba a yi maganarsa a nan littafin ba shi ne baharul habab ko ko mutadarik to shi ba a yi maganarsa a wannan littafin ba guda goma sha biyar da a aka yi magana a nan to kowanne a ciki yana da arurai wani baharin mai yiwa arurinsa guda ɗaya ne wani yana da aruri biyu wani uku har zai zuwa hudu hudu shi ne mafi yawa ba wani bahari da yake da aruri fiye da guda hudu to bihannakasu warwa jihani ya da su ne akan samu tawaya ana samun tawaya a cikin arorin nan ana samun kuma daɗi ana samun daɗi a cikin arorin ta hanyar nan ne fa wato wanda yake ya tsaya ƙoƙari zai gane inda yake waƙin ya zo daidai cikakke ko an samu wata tawaya wadda za a karɓa a tsarin larabci ko ko wadda ba ma za a karɓa ba ya zama waƙen sai a yi raddinsa kenan gaba ɗaya sai a yi raddinsa kenan gaba ɗaya saboda zamowar a an samu tawaya wadda ba za a iya karɓa ba ko kuma an samu daɗi wanda ba za ta yi a karɓe shi ba.
Wani wa'uhu nau'o'in a nau'o'in waɗannan buhurin kogunan nan gaba ɗaya kul hamsa asharata kulluha kul ka ce hamsa ta ashara yara ne a wajen hamsa ta ashara hamsa ta ashara ne asali to amma sai aka yi nakalin aka ya koma hamsa ta ashara aka ɗauke fatar ta kan ainihin aka mai da ita kan harafin da yake gabanta wato irin nakalin da ba ta safai ake yin safa ya fi ya samu dan an san nakalu dai mafi yawa an fi ɗaukan wasali a kai daga kan harafi a kai shi harafin da yake kafin shi to amma wannan akasin haka ne an ɗau wasalin ne an kai wasal a harafin gaba hamsa ta ashara hamsa ta ashara nau'o'in gaba ɗaya na buhurin nan guda goma sha biyar ne kulluha kulluha dukkaninta tu'allafu ana tattaro ta ne na min jiza'aini daga juz'i biyu fara'aini da rassa guda biyu lafiya ba wani abu daban ba wani bahari da yake ana taro shi daga fiye da juz'i biyu ko reshe biyu misali idan da za mu ɗauki baharu ɗaure wanda daman ya fi ma kowane kogi zuwa a cike koyaushe tunda sumaniyu ne mai jirgi takwas ne kuma an fi amfani da shi mai takwas ɗin nan ba a yi masa jaz'i a ce za a ɗauke wani jaz'i da wani jirgi daga ciki ba a yi masa haka to za mu ga cewa ya zo da fa'ulu mafa'ilu da kuma fa'ulu mafa'ilu to su wa'annan bidiyon ne dai kenan suke ta tafiya fa'in da fa'ulun mafa'ilun haka fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun kaga juz'i biyu ne kenan in muka ɗauki masalan da watir mufa'alatun mufa'alatun fa'ulu yadda aka fi amfani da shi to shi ma dai juz'i biyu ne da mufa'alatun da fa'ulu in mun ɗauki kamil za mu gama juz'i ɗaya ne mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun haka yake ta tafiya ko rajar za mu ga mustafilin mustafilin mustafilin to hafif muka ɗauka za mu ga fa'ilatun mustafilun fa'ilatun fa'ilatun mustafilun fa'ilatun to haka da yake tafiya biyu ba za ka ga kogi an ba yana da rassa fiye da biyu ba iyaka ya samu rassan biyu sai dai wani lokacin ma akan samu ma wanda yake mai reshe ɗaya kawai kamar irin su kamil ɗin wanda daman muta fa'ilin ne in dai ba wani abu bane akwai a kansa ta yi wani abu akwai a kansa a samu sauyi kaɗan amma ko dai an samu sauyin baya haura juz'an nan guda biyu to lafiya ba wani abu daban وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وأول ند المرء حرف محرك فإن يات ثاني قيل ذا سبب بدا رئيف متى يكون خفيف خفيف متى يسكن وإلا فرده خفيف متى يسكن وإلا فرده وقل وتد وتدني زرت حرفا بلا امتراء وسم بمجموع فعل ويرد به كفعل ومن جنسيهما الجزء قد أتى وماسية قل والسباعي ثم لا يفوتك تركيبا وسوف وسوف إذا ترى
وأول نطق المرء وأول نطق المرء فرقا مدنا متن magana ko yaushe in za a yi ta to dole farkon abin da za a faɗa ya zamo harfin muharrafin harafi wanda yake mai wasani ba za ta yi a fara magana da harafin da yake ba mai wasali ba a fara magana da harafi mai kuni ba zai yiwu ba baya yiwuwa da harafi mai wasali ake fara magana
in ya ci sani to idan misali in mutum ya ce a ya fara magana da alhamza wadda take mai fata a fa in ya ci sani idan aka kawo na biyu na farkon suka zamo biyu to sai a kiran wannan sababu wanda shi akwai nau'i guda biyu na sababin
hatifun a ana kiransa sa- sababu hatif na sa ya kun mutum na biyu ko yaushe na biyu ya zamo mai sukuni kama aka ce am ko an ko lam lam sababu hatif ne nan wa illa idan ko shi ma na biyu ya zamo yana da nasa wasalin farudduhu to sai a kiransa wato sababu sa'il sababu sa'il kenan idan ya zamo shi ma na biyun yana da wasali da guda biyun gaba ɗaya suka jeru masu wasali to sababu sa'il kenan Mm.
kama ara ara to
wa qul wa tudu in zuta harfan ta harfa idan ka kara harafi to kuma ya zama wasidu kenan sai ya zama wasidu kenan idan misali ka kara harafi suka kai guda uku to ya zama wasidu kenan Mm, bilam tira ba jayayya
wa sanni bi majmu'in fa'al a wanda yake ya zo na farkon wasidu da yake ya zo na farkon harafi na farko wanda daman dole ya zo da wasali domin biyun ma duk ya zama suna da wasali na ƙarshen ne da aka tsara ya zama mai sukuni to kamar awon fa'al fa'al ko ala ko kama da sauran irin wannan ya zama dai na farkon da na biyun duk suna da wasali na uku ne kuma marasu wasali to sai ake kira bi majmu'in wata dul majmu'u wata du wanda yake harfansa guda biyu masu wasali suka zo a jere Mm. wa bi riddihi eh ka fa'ala fa'al ka wanda yake ko da aka kawo mai wasalin sai aka je masa da mai sukuni sannan aka sake kawo mai wasali to wannan shi ake kira wata dul mafruqu wata dul wanda yake an rarrabe kamar fa'alu ko zaharu ko haisu da sauran irin wannan ko summa summa bai a wata dul majmu'u ne kan wata dul mafruq wata dul mafruq ne eh tunda na na tsakiyar yana da sukuni sakini ne ya zama wata dul mafruq Mm. wa min jinsaihi mal juz'u qad ata juz'i duk da za a faɗa wanda daga gare shi ake tarkibin abubuhuru na wake-wake na larabci daga wannan guda biyu ne daga sababu sai wata du daga sababu sai wata du ba wani abu sama da su su ke nan guda biyun nan Eh, su ke nan guda biyun nan wanda duk juz'in da za a duk wani juz'i da za a faɗa juz'ai guda goma ne wanda za a faɗa to juz'in nan iri biyun da aka faɗa a baya cewa to Allah ku min juz'aini sara'aini Ah, ana ta to Allah ku min juz'aini fara'aini to lasiwa to wannan juz'a wannan guda hudun nan ne su suke ba da juz'an nan guda biyu ko wanda yake suba'i ko wanda yake humasi wanda daman ba su da na uku so
na humasiyatun qul ba ka ce akwai juzi'i akwai taf'ila wadda take mai harafi biyar kamar fa'ilu kamar fa'ulu da makamantansu fa'ilun fa'ulu to duk wannan kumasi ne juz'i ne wanda yake mai harafi biyar fa'ilu daga me ya tattara daga fa an samu sababu hatif da kuma ilun an samu wata majmu'u fa'ulun shi ko sai da aka fara samun wata majmu'u sannan kuma aka sami sababu hatif to duk dai tafilolin gaba daya haka suke tafiya
Mm. wasu ba'iyu ko ko wadda take mai harafi bakwai kamar mutafa'ilu ko mustaf'ilun ko mafa'ilu to duk wannan masu harafi bakwai ne kamar a mutafa'ilun muta sai da aka kawo wato sababu wanda yake saƙil fa aka kawo wani watadun dan sababu wanda yake hafifi ilu sai kuma an kawo wata majmu'u wato a muka fa'ilun sababu ne guda biyu na farko wanda yake sakin na biyu hafifi sai kuma wata majmu'u su suka duka ba da muka fa'ilun mustafilun ko sababu ne guda biyu da kuma wata guda daya sababin guda biyu duk da suke cikin sababu hafifi ne mustafilun ko wata majmu'u ne mafa'ilun shi ma wata majmu'u ne da farko sannan kuma sababu hafiz guda biyu ya zama wata da ɗaya sababu biyu kenan mafa'ilu to
sun malaya ko suka tarkiwa sannan ko maf'ulatu maf'ulatu maf sababu hafiz u shi ma sababu hafiz latu wata dul mafruk to haka dai sun malaya ko suka tarkiba sannan wannan abun ba zai fi karfin ka ka iya haɗawa ba in dai ka gane maganganun da abin da aka faɗa a baya to duk wani abu da za a faɗa nan gaba ba zai fi karfin ka ka zo da shi ba
wa saufa idan tara nan gaba za a nuna ma hanyoyin duk da za ka bi ka har hada
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
مفائل مفاعلة وفائل- وفائلات نعم وفائلات أصول الفقه العشر ما حواها السابعة حملها جوارحها هكذا يكون بأمة قرأ قوة عليهما
نعم فما جاء إلى أيهما أجبتهما أجبتهما ولا يجدوا لهن أعدادها الوفاء
فأول to wato a cikin su tafa'ilu na koguna gaba daya guda goma sha biyar ɗin ko goma sha shida to tafa'ilin su guda goma ne amma a cikin guda goma nan akwai guda hudu wanda su ne asalai saura guda shidan da suka saura rai suna ne na waɗannan guda hudun ko yaushe kuma inda ake kawo tafa'ilin nan wato ana kawo su ne daga cikin haruffa guda goma wadda aka tara su a cikin faɗin malamai da ke cewa lama afsiyukuna lama afsiyukuna wato ko lami ko ni ko aini ko ta ko su ko ya ko wawi ko fa ko nuni ko alifi to daga wani haruffan guda goma ake fidda kowace tafsila to a tafsila ce yadda ya gabata gare mu akwai mai bakwai akwai kuma mai biyar in an ga ba ta kai bakwan ba ta tsaya shi da to tauyewa akai akwai abin da yake afuwa a ciki wanda yake sabauta a tauye wadda nan gaba za a faɗa ko aka ga ba ta kai biyar ba ta tsaya hudu to shi ma akwai abin da yake ya afku shi ma irin wannan nan gaba za a yi bayaninsa to su dai tafsirorin da man guda biyu ne da ne bakwai da ne da ne biyar iri biyu ne su kuma gaba ɗaya guda goma ne amma a cikin surar sun sa asalan su guda hudu ne su ne malam yake fa'ulu wato fa'ulu wanda yake fa'u wata majmu'u ne aka haɗa da lur sababu hafi ya zama ya ba da fa'ulu wannan rinke ne wanda yake mai biyar to ko asali ne wanda yake mai biyar to fa'il akwai kuma mafa'ilu wanda shi wannan watadul majmu'u ne mafa aka hada da sababu hafiz guda biyu i da lu mafa'ilu wannan shi mai bakwai ne to mufa'alatun sannan asali na uku shine mufa'alatu mufa'alatu wanda shi wasadul majmu' ne mufa aka hada da sababu sakir shine ala sannan aka kara sababul hasitun ya zama mufa'alatu
wafa'ilatun sai kuma fa'ilatu fa'i wannan ainin fa ba a rubuta shi a jikin lamalin ɗin ainin yanke shi ake saboda ba a haɗa suke ba fa'ilatu ainin ana rubuta shi ne shi kaɗai wato wata dumi mafuruki aka haɗa da sababu hafi guda biyu fa'ilatu
usulul fiqh to wannan guda hudun nan da fa'ilun da mafa'ilu da mufa'alatun da fa'ilatun wato guda ɗaya cikin su ne harafi biyar kuma fi guda uku ko wanda suke tuba'iyyai da mafa'ilun da mufa'alatun da fa'ilatun duk wannan tuba'iyyai ne masu harafi bakwai ne to to ne su ne asalai na waɗannan guda shida su ne asalan guda shidan nan da suka saura sun zama guda goma kenan
fal asr ma hawa fal asharu su goma gaba ɗayan su ma hawa shi asabat wato awan fa'ulu asabat awan fa'ulun ne ko yaushe a wajen ilimin aruri wajen auna kowace kalma ba a kula da cewa harafi mai rufa ne ko mai fata ko mai kisira a duk ɗaya ne abin da ake bambancewa kawai wannan harafin yana da wasani ko ko bai da wasani jan sa aka ko daurin sa aka shine kawai bambanci da asabat da fa'ulun ita ne saboda awar su da asabat awar fa'ulun kenan shine tafila ta farko bisa amaiha tafila ta biyu kenan ya nuni zuwa gare ta da ba ba biyu kenan a hisabi a hisabi bisa amaiha mafa'ilun awon bisa mai haƙi na mafa'ilun sai ta uku wadda ya nuna zuwa ga yasa daman da jini ja ja uku kenan jawari hana mufa'alatu mufa'alatu fadari kuni far wannan mulgafin ce hasu ce tukur ce kawai aka kawo ta darikuni dan wato hudu ishara zuwa tasila ta hudu darikuni fa'ilatun darikuni fa'ilatun shi ma wannan ba hasu ce tuko ce kawai aka kawo ta himmatin ho hari zuwa biyar ishara zuwa biyar wato tasila ta biyar ita ce himmatin fa'ilu fa'ilu fa'ulun dinnan ne ya koma fa'ilu wato wata majmu'u din sai aka jinkirta shi ya zo a ƙarshe aka fara da sababul hatif aka ce lumfa'u lumfa'u to dai zama haka sai aka mai da shi fa'ilu fa'ilu shi ne himmatin himmatin na biyar kenan ta kila ta biyar kafin wannan hatu suko ne kawai wata aihima wata aihima wata aihima mustaf'ilu wato taf'ila ta shida kenan wawu ishara zuwa shida ne wata aihima mustaf'ilu mustaf'ilu na wannan taslimul baiti ne
فما زائرتي za'irati na fama za'irati kamatin wannan mulgatin ce a suko ne kawai hasu ne za'irati fa'ilatun fa'ilatun amma wannan fa'ilatun ta nan a haɗe take fa'ilatun fa'ilatun fa sababu hadis ila wata da majmutun sababu hadis kuma ya nan a haɗe yake to shi ne bahari na bakwai kenan za zaira ishara zuwa bakwai za irati shi ma wannan haƙi ne suko ne kawai
ajabat kuma haja bat kuma haja bat kuma mutafa'ilun huta fa'ilun haɗi ishara zuwa takwas wato ta ila ta takwas ita ce muta fa'ilun muta fa'ilun wato muta fa'ilun to wala yadu wala yada wala yada wato wannan tasmimin buɗa tasmimin ne hasu ne kawai
tulu kunna tulahunna tula kunna Tsulahunna wannan kuma maf'ulatu wato na takwas kenan su ɗa'i ishara zuwa takwas Tsulahunna maf'ulatu maf sababu hafe o sababu hafe la wata dullu mafro latu maf maf sababu hafe o sababu hafe latu wata dullu mafro an haɗa guda hukun ya ba da maƙula to shi ne awon tula hunna
ya asadu al wafa ya a ta duha ya a ta duha wato ishara zuwa ta tsila ta goma ya goma kenan ya ta duha mustaqilu mustaqilu wato mut sababu hafiza tafi tafi wa tadul mafaro lo sababu hafiza mustaqilin din irin biyu ce akwai mustaqil sababu hafiz guda biyu aka kawo ilin wata dulmajin muku akwai kuma mus wato sababu hafiz ta i wata dulmajin mafaro lu sababu hafiz ya haɗe zama mustaqilin amma da bambanci kowace akwai baharin da take zuwa sa wannan a wannan baharin wanda ba nasa bane kuskure ne wajen malaman aruri kuskure ne babba kowace akwai inda take zuwa ko da yake wajen faɗa sai a ji kamar su ɗaya to amma akwai abin da zai iya shigawa wannan wancan ba zai iya shigawa ba akwai wacce abin da wancan ɗin zai shigawa wannan ba zai shiga mata ba saboda kowanne matsayin ta daban mota sababa a guda biyu ilo wata dulmajmu'u ya zama mustaqilo mu sababu hadith tas'i wata dulmafuru lu sababu hadith ya ba da mustaqilo sai da akwai bambanci a cikin na zinga na wata ainihi ma ko da yake ɗaya ne amma da bambanci da wannan in waje ne a ta da wannan ne a ta duha za a ji a faɗa duk ɗaya ne to wannan tasmimul baiti ne cikawa ne kawai cikawa ne kawai yanzu mun samu tas'ilolin guda goma kenan mun samu tas'ilolin da muke bukata guda goma tun daga alifi har zuwa ya ehem mun ji tas'iloli guda goma saura abin da ya rage mu ji me jawahiru jawahiru gaba ɗaya guda nawa ne su za a faɗa nan gaba sannan kuma a faɗi buhurin su kuma guda nawa ne to hmm. na na lama aksiyukuna na hurufin tasila ba lama aksiyukuna wato kai an kawo su ne don bayyana haruffan da su ake awa duk wannan tafilolin da muka faɗa guda goma ba za ka ji wani harafi ɗaya wanda babu shi a cikin wannan haruffan guda goma ba tun daga fa'ulun mafa'ilun mufa'alatun fa'ilatun mustaqilun mufa'alatun mutafa'ilun duk dai a cikin wannan goma ne maf'ula duk a cikin goma nan ne ake ɗebo ake haɗawa to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim دوائر حصلت
ولا تعد جوعي بجوعي شرافنا يسلم أجل وزر ولي الله تريني نعم تريني تريني نعم الحكي نعم الحكي ولد
حرس النار بل وخزن الجودة ولد
to ولد من الوالي to kada ce ka jero wannan tafa'ilan da aka faɗa tun daga farko asabat ilan ya har in ka zuwa ya yanzu har zuwa ka zo ya ya ata duha wato guda goma kenan a ce tafa'ilin guda goma ne asabat ma'ana da yake in ka jero har zuwa ka zo ya don ya nuna ma cewa abin da ka ga ya zo a tsarin jerin to shi ne abin nufi wanda ko yake ya zamo ya bauɗe daga wannan jerin to wannan sai ka ɗauke shi cewa suko ne haso ne kawai a sabat alifi wannan tsira bisa hamaiha ba ga yariha na da shi fadari kuni sai ka ɗauke fas tunda bayan jini sai dan duk himmatin sai ka ɗauke bas himmatin ɗin tun da bayan dalsa ya hawa kawai ka ainihi ma shi ma sai ka ɗauke kafin ban da shi wata ainihi ma amma wannan haso ne za'irati shi ma wato shi ne na bakwai fihi ma hasu ne hajabat kuma fi ma wato shine na takwas wala hasu ne in yada to wa ne ne gaban dola wa san kuma wala yada shi ma hasu ne gaba daya dola hunna wannan